أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin bugiyatul mustafid sharhin munetul muridi da sayyidi muhammadul arabi radiyallahu ta'ala anhu muna cikin bayani dai akan sharhin baitocin nan da malam ya kawo na godiyar Allah mun yi attatimmatul ula muna cikin attatimmatul saniya za mu tashi inda malam yake cewa sun maƙala sayyiduna radiyallahu anhu sannan maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa wujuhul mahamid da jami'ati kasiratu fuskokin godiyar Allah wanda take tattarowa ga dukkan nau'o'in godiyar Allah kasiratun suna da yawa ba wai iyaka wannan wanda ya kawo ba ba su kenan ba nau'o'in godiyar da take tattarowa nau'o'in godiyar Allah kasiratun suna da yawa sai yake ka ƙaunihi kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi da yake yin kirari da godiyar Allah yana cewa la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika yace ya Allah la uhsi sana'an alayka bana iya kiyaye yin yabo gare ka anta cewa kai kama a sunesa kamar yadda kai yabo ala nafsika ga zatinka yanda ni'imomin Allah ba sa kidayuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha to haka nan shi ba yabo ko godiyar Allah ba ta iyakantuwa tunda duk ni'imar da Allah ya wa bawa tana buƙatar godiyar Allah to tunda ni'imar ba za ta kidayu ba to kaga kuma a samu a gode wa Allah hakikalin godiya shi ma ba zai kidayu ba shi yasa manzo Allah ya ce la uhsi sana'an alayka anta ba zan iya kiyaye yin yabo gare ka ba ya Allah kama asnaita kamar yadda kai yabo da kirari alan ala nafsika ga zatinka wani na shehu yace yana daga fuskokin almahamidul jami'a ana cewa ilahi ya ubangiji laka alhamdu godiya ya tabbata gare ka wa laka shukuru daɗin godiya ya tabbata gare ka misla ma a haɗa bihi ilmuka misalin abin da iliminka ya kewaye shi min sifadika na sifofinka wa asma'ika da sunayenka wa jami'i mahamilika da baki ɗayan godiyarka allati hamitta biha nafsaka wanda ka gode wa zatinka da ita بكلامك دزنشنك قديمي والتي حمدك بها كل فرد من خلقك da kuma gode da dukkan wani makaɗaici daga halittarka ya gode maka da ita bi ayi lafazin da kowane irin lafazi zakaruka bihi suka ambace ka da shi kullu hamdin min zalika kowane godiya ɗaya daga cikin wannan nau'o'in godiya ya tabbata laka gare ka ya Allah wa min jami'i khalqika daga kuma dukkan halittarka adadin ma a haɗa bi ilmuka adadin abin da saninka ya kewaye shi minni amika alayya daga ni'imominka da kai gare ni inta wannan duka ya zo ne a hadisi qala radiyallahu anhu mawlan shehu tijani radiyallahu anhu ya ce to fa huwa wannan kalmomi da aka same su daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hamdun godiyar Allah ne jami'un mai tattarowa da anwa'il mahamidi ga nau'o'in godiyar Allah mustagriqun mai dilmiyarwa ne da shukuri ga godiyar Allah ala jami'in ni'ami akan dukkan ni'imomin da Allah ya wa bawa intaha bi lafazi da lafazin shehu tijani radiyallahu anhu fil wasiyati al mazkura cikin wannan wasiyar da aka ambata a baya can da muka ce wa qad ashara sayyiduna umar ana shakra radiyallahu anhu fi ba'd wasayahu إلى بيان كون الحمد باللسان شكرا مع التنبيه على أنه أقل ما يلزم الأبد من الشكر على النعم ولا أعجز ممن أعجز عنه وأرشد ربيع دك وانا مغزان شو تجانيني هل وانا حديثا ديكاو هزوا وانا انتهى ديكي بلفظه رضي الله عنه fil wasiyatil mazkura cikin waccan wasiya da aka ambata to shi sai di Muhammad Arabi As-Sa'i yace wa qawlu fadl mawlamu shaw tijani radiyallahu anhu a cikin wannan nau'o'in godiya yace fa ala zalika mafi daukakar waɗannan nau'o'in godiya fi shukurin lisani cikin godiyar harshe tilawatul fatiha da yace a karanta fatiha ilak har zuwa ƙarshen bayanin da ya akan fatiha kafa ɗaya zuwa 99 nan da kuma yadda ake yin niyya wajen karanta wannan fatiha ɗin. To yuridu shehu yana nufi ne wallahu alamu Allah dai shine masani. Amma dai ce abin da sai dai Muhammadu Arabi a sa'i ya fahimta kamar shehu Tijjani yana nufin anna zalika wannan fatiha da mutum zai karanta da wannan niyya ta godiyar Allah ya anna talila domin mai karanta da ita fatiha bin niyyati sabiqa da niyyar da ta gabata ya kunu hamida lillahi ta'ala yana zamantowa mai yin godiya ne ga Allah ta'ala fi hali kaunihi taliyan cikin halin kasancewarsa mai karanta fatiha ga yana karatun fatihatul kitabi a gefe guda kuma yana yin godiyar Allah bai juma'u baina shukri wa tilawati a cikin wannan nau'in godiya da shehu tijjani ya kawo na fatiha bawa yana tattarowan tsakanin godiyar Allah da kuma karatu na fatiha fa yakunu lahu ajruhuma ma'an sai ladan wannan nau'o'i guda biyu godiyar Allah da kuma tilawa ta fatiha ya kasance gare shi ma'an baki daya hasba ma afadahu kalamu shaykh muhiddin kamar gwargwadon yadda zancen shaykh muhiddin ibn arabi al-hatimi afadahu ya fa'idantar da shi filbabi tasi wa sittina a cikin babi na sittin da tara min alfutuhatul makkiya daga babban littafin na nasa mai suna alfutuhatul makkiya babi babi ya kawo to a cikin babi na sittin da tara bayaninsa ya fa'idantar da wannan abin da shehu tijjani ya kawo sai ya ce faradiyallahu ta'ala an sayyidina diri muhammadul arabi as-sa'i yardar Allah ta tabbata ga maulanmu shehu tijjani ya ce ma a garaza ma data ulumihi al'ajabin abin da ya yawaita daɗuwar ilimin shehu tijjani wa ma a daƙa madarika a zuwaƙihi wa fuhumihi al'ajabin abin da ya zurfafa riskar zauƙin shehu tijjani na ma'arifa wa fuhumihi da kuma fahimtarsa na zurfafan ilimomi ya ce wa ma a kamala dalalatihi al'ajabin abin da ya cika nunin shehu tijjani alallahi zuwa ga Allah wa ma abu laga irshadahu al'ajabin abin da ya kai matuƙa wajen shiryarwarsa ila masaliki al'amri zuwa ga suluki na yin aiki allazi ya silul abdu wanda yake sadar da bawa ila marzati maulahu zuwa yardar ubangijinsa wannan shine ƙarshen at-tatimatu saniya at-tatimatu salisatu cikamaki na uku a wannan littafi kad afada siyaqu kalamin nazim rahimahullahu ta'ala haqiqa kulowar zancen mai wallafa munatul muridi ibnu baba alawi afada ya fa'idan tarfi qaulihi cikin fadin sa a wannan bayotin da yake wal ja'ilan nabiyya ko wal ubangijin da ya sai godiya ta kaga daga ubangijin da ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama khairal anbiya mafi bikin annabawa abinda wannan baita yake fa'idantarwa alama qarrarnahu abu abinda muka tabbatar da shi bihi gare shi min anna muradahu abinda ibnu baba alaw yake nufi da wal ja'ila nabiyana ya gode wa Allah da ya sanya annabin mu biyayyen manzanni bi dalili qawli a dalilin fadin sa ba da ya biyo baya shine yace wa shaykana ahmada khairal awliya ita ya gode wa ubangijin da ya sanya shehin Ahmad Tijani ya zaman tofiyayyen waliyai. Annal murada bihi abin da yake nufi da da shi al'auliya'u ko waliyan nan da ya kawo kair al'auliya fi kauri alja'il al'auliya abu cikin faɗinsa da ya ce ubangijin da ya sanya shehu tijani ikamakin waliyai ko mafificin waliyai to abin da yake nufi auliya'u ummatina هذه المحمدية المرهومة وليان ونن الأمة تامو a bar dangantawa ga annabi Muhammadu almarhumati a bar jin kai a wajen Allah ka gane ai ba wai sauran al'ummai na sauran annaba da manzanni da suka shuɗe ba ko idan ko shehu tijjani zama khairul auliya'i ko khairu auliya'i hadhihi al-umma ya zama fiyayyen waliyan wannan al'umma to ai ya zama fiyayyen dukkan wani waliyi alal idlaki har da waliyan al'umman da suka gabata inda wannan al'umma ita ce Allah ya mata kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ko duk da shi ibnu baba alawi yana nufin auliya ummatina hazihi الأمة المحمدية المرهومة وقد نقل في اليواقيت والجواهر حقيقة أن نقلت لاباري أتكلم لتافن اليواقيت والجواهر أنا شيخ موهي الدين لقى شيخ موهي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه yace anna adada manazilin auliya fil ma'ari yace hakika adadin zango zango na waliyai fil ma'arif a cikin ma'arifa na sanin Allah masaukai ko matsayi ko darajoji ko martabobi na waliyai a cikin ma'arifa wal ahwali da kuma a cikin halaye na wusuli allati warrasuha wanda suka gaje ta min rusuli daga manzannin Allah alaihi salatu wassalamu yace mi'ata alfi manzilin وثمانية وأربعون ألف منزل وتسعمائة منزل وتسعة وتسعون منزلا masaukai ba mataki-mataki na wilaya tun daga na ɗaya har zuwa na ƙarshe ibn arabi al-hatimi ya ce ana samun mataki-mataki na wilaya zango-zango na wilaya mi'atu alfi manzili zango dubu ɗari wa samaniyatun wa arba'una alfa manzilin da kuma zango dubu arba'in da takwas wa tis'u mi'ati manzilin da kuma zango ɗari tara wa tis'atun wa tis'una manzilan da zango tis'in da tara ka gane ai dubu ɗari da dubu arba'in da takwas da ɗari tara da tis'in da tara wannan kowanne zango matsayi ne mai zaman kansa a cikin zango-zango na wilaya sai ce labudda li kulli man haƙa lahu ƙadamun ba makawa ga dukkan wanda yake da wani ƙadami ko diddige ya taka wani matsayi na alwilayati na wilaya an yanzila sai ya sauka a kowane ɗaya daga cikin wannan zango jami'a ha gaba ɗayanta kafin ya kai ƙololuwa ke ba a yin tsallake ba a yin tazarce ba abun wata hanya shortcut ka gane ai sai dai zaman da wani zai a zango ɗaya wani kamar kiftawar ido ya shiga ya fita ya wuce gaba ina fata an gane yawwa ya danganta da irin zaman da kowane wani ya yi a kowane zango amma ba dama ka kai kololuwa sai ka taka kowanne zango daga cikin wannan zango zango na wilaya jami'a gaba ɗayanta wa yaklau alaihi kuma sai ya tuku gaban wannan zangon fi kulli manzili a cikin kowane zango da ya zauna min al-ulumi zai samu nau'o'in ilimi na ma'arifa ma la yuhsa abin da ba a kiyaye adadin sa ka gane ai saboda haka wanda yake sama da kai abin da ya sani ba lalle ne kai da kake zango na kasa da shi ka sani ba amma shi ya biyo ta wannan zangon naka ya san halin da kake ciki ya san irin ilimin da yake ciki amma kai da kake baka kai matakinsa ba baka kai zangon da yake ba ba lalle ne ka san irin matakin da yake kai ba ai ya mana bayani tun a baya game da inkari da ake samu a tsakankanin waliyai kaji wani wali yana yi wa wani wali inkari ya gaya maka cewa wanda ake wa inkarin ya wuce zangon da mai inkarin yake ne shi yasa shi a tunaninsa ba wani ilimi da ya wuce ilimin da shi yake ciki ashe shi wancan ya je ya canza wani ilimi ne daban wanda ya wuce sanin shi wannan da yake masa inkari qala sheikh abdul wahhab sha'rani rahimahullahu ta'ala shi kuma abdul wahhab sha'rani anhu ya ce qala sheikh muhiddin shi ma da yana nakaltuwa daga muhiddin ibn al-arabi al-hatim radiyallahu anhu yace wa hadhihi al-manazil wannan zangoji da muka lissafa khasatan keɓantaccen matsayi na wilaya ne bi hazihil ummatul muhammadiyya ga wannan al'umma ta annabi muhammad lam yanalha ahadun min al-umam qablaha ko qablahu ba wani ɗaya daga cikin waliyai in dai ba annabi bane ba manzo bane wali daga cikin al'umman da suka gabata ba wani wanda ya taɓa samun wannan matsayi qablahum gabanin al'ummar manzo Allah wali kulli manzilin zawqun khasun shi ma shehu muhiddini anan yace kowanne zango na wannan zango zango na wilaya yana da irin zauƙinsa kasun keɓantacce la ya kunu da baya kasancewa ni gairihi ga wani zango wanda ba shi ba duk zangon da ka ji akwai da ɗanɗanon da zaka samu na ma'arifa wanda a baya baka ji shi ba kuma in ka tsallaka gaba ba ba irinsa zaka tarar ba wa bihi tu'rafu ma zakarahu sha'arani to da wannan ne ake gane abin da imamu sha'arani ya ambata radiyallahu anhu an sheki muhiddin daga sheki muhiddin rahimahumullahu ta'ala aidan abinda yake cewa anna daulatul muhammadiyya in sun ce daula ba ta duniya suke nufi ba suna nufin mukami na wilaya ita ce daula su a wajen su haƙiƙa daula ta abar dangantawa ga annabi muhammadu jami'atu mai tattalowa ce da jami'a ƙaɗabin nabiyina wal mursalina ga baki ɗayan ƙadami na annabawa da manzanni da suka gabata. Ina fata an gane ba a ce sun zama annaba ko manzanni ba, amma dai wato zango-zango da suke shiga na mukami na ma'arifa, to ya tattaro gaba ɗaya ƙadamin da annaba da manzannin da suka shuɗe suke kai. Wannan kuma ba bako abu ba ne, saboda manzo Allah ya gaya mana a hadisi, ulama'u ummati ka an bani Isra'il, ko ya ce malaman al'ummata kamar annabawan bani Isra'il. Kar ka manta shi annabawan bani Isra'il ana samun ulul azumi min rusul. Akwai annabi Musa yana cikin ulul azumi, akwai annabi Isa yana ciki. Amma manzo Allah ya ce malaman al'ummata kamar annabawan bani Isra'ila. To da yace kama aikace sun zama su ba. yana nufin irin waɗannan wato zango-zango da matsayi da suke takawa na a ƙadamun nabiyina wal mursalin alhamdulillah kuma kwana wa bana laka har yana cikin wannan bayani